بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daren juma'a daren talatin ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan satumba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na talatin da tara cikin jirgin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiya wanda Sheikh Salih bin Ahmad Ashami ya tattara khulasar hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai manya guda goma sha hudu wannan karatu muna mai take da cewa kusanto da sunna tsakanin al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama idan ba manta ba muna cikin babuka da malam ya kulla masu yawa akan al'aqida wato kudurin zuci abin da ya shafi imani da Allah Ubangiji Madaukin Sarki da littafansa da manzanninsa da mala'ikunsa da tashin alkiyama da gaibu da sauransu. Malam yana mana karatu game da imani da ranar lahira a cikin hadifai da suka shafi bayani akan aljanna da wuta da siraɗi da tsayuwar alkiyama da sakamako da hisabi da makamantansu. Za mu tashi inda yake cewa alfasu thalis a hadifu fil jannati wan nar yace fasali na uku a wannan babuka na kitabul imani bil yawmil akhir za a yi bayani ne akan hadisai waɗanda suka zo game da bayani akan aljanna da wuta Allah ka tsare mu daga wuta malam yace babun hujibatil jannatu bil makare babun da ke bayani akan cewa an kewaye aljanna da ababen kyama wato ababe masu wahala wanda ran ɗan adam baya son aikata su to shi ne aka kewaye aljanna da su sai mutum ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi san ransa ya tashi ya yi ƙwazo ya danne ainihin wato kasalarsa ya yi baran-baran da shaɗaninsa sannan zai yi aikin aljanna malam ya ce an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bishahawati wa hujibatil jannatu bil makare wannan hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hujibatin naru bishahawat an kewaye wuta da ababan da rai yake sha'awa galibi ababan da dan adam yake sha'awan aikatawa na zalunci da fadawa cikin mutuncin mutane ko aukawa sabo ko rashin istiƙama akan gaskiya ga duk a ɗabi'ar ɗan adam yana son su innan nafsa la'ammaratun biso rai yana son ya ya umarci mutum da aikata mummuna abu ɗan adam yana jin wani garɗi na son ya aikata zalunci ko ya aikata jahilci innahu kana zaluman jahula ko ya ci haƙƙin wani ko ya zalunci wasu na ƙasa da shi ko ya aikata wata tarka-tarka waɗannan da ababe ne da rai yake sha'awa. To su kuma ababen da suke kewaye da aljanna su ne wa hujibatul jannatu bil makari ita kuma aljanna an kewaye ta da ababen da rai yake ki. Rai a ɗabi'a yana ƙin wato sadaka bai so ya ba da kyauta. Rai zai dinga tuna maka cewa bai kamata ka yi wani abu wanda zai amfani ka ba. Galiba abin da su amfani mutum duba ka ga misali tashi da daddare ka yi sallah yadda yake da wahala yin azumi na nafila yadda yake da wahala sadaka yadda take da wahala fitar da zakka ta farilla ma yadda take masu kuɗi wahala kame baki daga ashariya ko gulma ko aibata mutane ko duk wani abu da yake mai matsala yadda yake da wahala shi ma wani haka tsai da ibadoji duk waɗannan abubuwa ne waɗanda a ɗabi'ance sai mutum ya yi hoɓɓasa ya yaƙi zuciyarsa, ya yaƙi shaɗaninsa, sannan jikin shi zai saba da waɗannan ayyuka. Wannan yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. kamar da malamai suka faɗa, kamar da Ibn Battari ya kawo haka na Imam ibnu hajar kuma yana nuni zuwa ga zammu shahawat zargin biye ma ababen sha'awa da kuma abinda bayani akan abinda rai na dan adam a ɗabi'ance yake karkata zuwa gare shi shine biye ma sha'awat din da kuma kwaɗaitarwa zuwa ga aikata ayyukan ɗa'a da kuma tirsasa ma zuciya ta aikata abin da ba ta so inda zai amfane ka. Inda zai amfane ka, to ka tirsasa wa zuciyarka ta aikata. Kana so ka tashi da dare ka yi ibada, ka yi istighfari, ka yi nafila, sai ka ji ba ka so kana jin daɗin baccin. Ka yi ƙoƙari ka takura wa ranka ka tashi. Kana so ka wuni kana ci kana sha yadda kowa ke wuni yana ci yana sha. amma ka sani cewa in kai azumin nafila to azumin nan zai amfane ka to yi kokari ka tirsasa wa ranka kai azumin ba ka so ka cire kuɗi ka bayar sadaka kyauta kula da iyali taimakawa gajiyayyu taimakawa marayu taimakon iyaye ayyuka na alkhairi gina addini duk waɗannan sai ka yi da gaske to yi kokari ka yi da gasken ka bayar din shine ka ka ka guje ma ababen da suke wato za su iya dawo da kai baya a wajen neman shiga a wurin Allah. Malam ya sake cewa an Anas bin Malik kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama huffatin jannatu bil makari wa huffatin naru bis shahawat an kewaye aljanna da ababen da rai yake ki an kuma kewaye wuta da ababen da rai yake sha'awa wannan dai riwaya ce irin waccan amma wannan ita muslim ne kadaici da ita daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa na bi hurairata radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina abu hurairah ila yau ya sake ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya al-imam Abu Dawud da Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma khalaqa Allahu al-jannata wan nara yayin da Allah ya halicci wuta da aljanna wannan ne an riga an halicce su kenan tun da arsala jibrila ila aljannati sai Allah ya aiki jibrilu alaihi salam zuwa ga aljanna fa qala Allah ya ce masa undur ilaiha je ka duba ya aljanna take wa ila ma a'adattu li ahliha fiha ka je ka zagaya kai ran gadi daga irin tanadin da ne wa 'yan aljanna a cikin ta qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa ja'aha sai jibril ya tafi aljanna wa nazara ilaiha yaje duba a cikin aljanna wa ila ma addallahu li ahliha yaje ga abinda Allah ya tanada ga 'yan aljanna fiha a cikin ta qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace faraja ilayhi sai mala'ika jibril ya dawo gun Allah ubangiji madaukin sarki qala yace da shi fa wa izzatik na rantsa da girman ka ya Allah la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha babu wanda zai ji labarin aljanna din nan da ni'imar da ke cikinta face sai ya yi iya gwagwarmayar da zai yi da iya fafutukar da zai yi ya ga cewa ya shiga aljanna fa amara biha daga nan sai Allah ya umarni fa huffat bil makari sai aka kewaye ta da waɗannan ababen kyama fa qala sai ya ce ma jibrilu irji ilaiha sake komawa tandur ila ma adattu li aliya fiha je ka duba ka ga abin nan ta dawo bayi a cikinta qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace faraja ilaiha sai jibril ya koma fa idha hiya qad huffat bil makari sai ga an kewaye ko ina da ababen da suke bada wahala faraja ilaihi fa qala sai malaika jibril ya dawo jikin shi a sanyaye yace wa izzatika na rantsa da girman ka ya Allah laqad khiftu alla yadkhulaha ahad ina jin tsoron zai wuya in wani ya iya kai labari ina jin tsoro sai dai rahmaka ya Allah qala sai Allah ya ce da sai Allah ya ce da malaikar Jibrilu idza idan nari to yanzu kuma je ka wuta fanzur ilaiha ka kalle ta wa ila ma adattu bi aliya fiha ka kalle irin nau'in ukuba da azaba na ta dama bayin da na shigar da su cikin ta fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da da Jibrilu ya sai ga wuta tana hauhawa bayan junanta farja ilaihi fa qala sai da ya ce wa izzatika na rantsa da girman ka la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha babu wanda ya ji labarin wuta da bala'inta kuma ya bari ya shiga fa amara biha sai Allah ya umarni fa huffat bish shahawati aka kewaye ta da ababen ban sha'awa fa qala sai ce ma jibrilu irji ilaiha saki komawa faraja ilaiha jibrilu ya koma faƙada ya ce wa izzatika na rantse da girmanka ya Allah laqad khashitu Allah yanju minha ahad illa da khalaha ina jin tsoron yadda aka kewaye ta da ababen da rabbil adama ke so ina tsoron babu wanda zai iya tsira bai shiga wuta ba fala haula wala quwwata illa billah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai babu wanda aikin shi zai kai shi aljanna aka ce hakka yace hanni sai dai in Allah ya nuna mu da rahamarsa yasa kullum abin da yake so kai dan aikin da zaka iya sannan kai ta neman rahama Allah da gafararsa Allah ka gafarta mana wannan hadisi kamar da muka ambata Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito shi kuma hadisi ne sai babu ru'yatul insani maq'adahu min al-jannati wan nar babin da ke bayani akan cewa dan adam zai ga matsuguninsa a aljanna kuma zai ga matsuguninsa a wuta an abi hurairata qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama da abu huraira Allah ya kara masa yadda yake annabi ya ce la yadkhulu ahadun al-janna illa uriya maq'adahu min an-nari law asa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda za a shiga da shi aljanna face sai an nuna mishi matsuguninsa a wuta inda ya muna na aiki li yazdada shukran za a yi mai haka ne don ya ƙara gode wa Allah wala yadkhulun nar ahadun ba wani dan wuta da za a sa shi a wuta illa uriya maq'adahu min aljanna law ahsana face sai an gwada mai gidan shi na aljanna inda ya kyautata li yakuna alaihi hasaratan don ya ƙara shiga cikin damuwa da bakin ciki wannan yana cikin bukhari bayan an shiga aljanna sai tun daga ma kabari za a gwada wa mutum a ce to kaga da ga gidan da aka tanadar maka a wuta amma Allah ya so ka kai imani ka aiki na gari kuma Allah ya gafarta maka zunubanka yanzu ga gidanka na aljanna a lokacin ne zai ce to a bar ni in je in gaya wa iyalaina da ƴan uwana cewa ni fa alhamdulillah na tsira sai ya ce mishi a Allah ya alƙawarin duk wanda ya mutu ba komawa a duniya amma ka kwanta a daga nan a tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai mutum ya ga daga kwanciyar shi bacci zuwa tashin alkiyaman nan bai fi kamar baccin safe da ango yake yi wanda zai dan yi bacci kafin a gama hada mai kalaci sauraka shi kuma dan wuta a nan za a ne a ce da ga gidanka aljanna amma tun da kai kafirci kai munafirci kai saban Allah yanzu ka ga gidanka can a wuta sai ya fara ihu yana kwarmato har manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa da a ce dukkanin dabbobi da halittu za su jiyo ihun da yake da wannan mai sai kashe su Allah ka tsare malamin sake cewa babu qurbil jannati wan nari babin da ke bayani akan kusancin aljanna da wuta zuwa ga dan adam ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qal qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna tana kusa da ɗayan ku fiye da kusancin da igiyar takalminsa take masa. Wato aikin da za ka yi ka je ga aljanna yana da yana nan gashi a kusa da kai kuma yana da sauƙi ka inganta imaninka ka kyautata biyayya ga Allah. Da zaran ka yi wannan ka zama kana da imani kuma kai ta biyayya ga Allah kyautawa bayan Allah. Kaga abu ne a kusa da kai ba sai ka tafi nemo shi a wani waje ba. ba kamar da kake tafiya gari gari kana neman abinci ko neman aiki ko neman sana'a ba duk inda kake za ka yi aiki aljanna in ka yi niyayi shi ne ma'ana yana kusa da kai ka ga aikin duniya neman arzikinka ba kowa ne yake samun dace a ce inda yake rayuwa kuma ana arzikin shi yake sai ya fita ya je kasuwa ko ya tafiye tafiye ko ya je gona ko ya je noma ko kiwo ko ya shiga ya fita ko ya je ofis kullum da yana kan fita da shiga yana neman abin da zai amma aikin aljanna ga gidanka ga masallacin ku ga bakinka da zaka yi azumi yana jikinka kwakwalwarka da zaka tare da kai hankali ka ba Allah tana tare da kai bakinka da zaka yi sigari yana nan kullum duk abin da zaka yana kusa da kai baka buƙatar sai ka tashi kayi wata takakkiya ka tafi neman wani abu hatta aikin maka da ake zuwa idan Allah bai baka kuɗi ba ya faɗi a kanka kuma ba za a zarge ka cewa me yasa baka yi ba saraka sai wanda ya samu hali ne na lafiya da wadata da kiran shi da Allah ya ya ba shi dama sannan aikin hajji ya hau kansa haka annabi ya ce wan naru mislu zalika haka nan ma aikin wuta shi ma yana nan kusa da kai abinda za ka aikata ka je ga wuta yana nan tare da kai amfani da harshenka amfani da hannunka amfani da sauran gaɓoɓinka kafircin da zaka furta da bakinka zaka furta shi kudurce kafirci da zaka kudurce a zuciyarka zaka kudurce shi wannan kuma shine kai ka wuta Allah ka tsare mu wannan ma riwayar Imam Bukhari ce wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma ra'aytu mithlan nari ma maharibuha wala mithlan jannati na matalibuha wannan riwayar Imam Tirmidhi kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni ban taba ganin al'amari irin al'amarin wuta ba wani gida ne mai bala'i da tsanani amma kuma masu guje mishi suna ta bacci ba su damu ba suna ta bacci yau kuma su tashi su yi kokari su guje ma wuta amma suna ta bacci ba sa wani kwazo bayan kuma sun san da wuta sun yi imani cewa gidan ukuba ce kuma suna so su guje mata amma sun ki aikin da su guje mata wato ga wuta da tsananinta da bala'in da ke jiran ma'abutanta amma kuma wanda suka yaƙinance akwai wannan bala'in kuma suke so su guje mishi amma kuma ba su mishi wani shiri ba nabi ya ce wala mithla aljannati na matalibuha haka nan ma aljanna shi ina mamaki al'amarin aljanna masu neman ta kuma suna ta bacci ba wani aikin da suke duk da ayyukan da za a shiga aljanna na amma mutane ba su damu ba suna ta yin sharholiyarsu za su wuni su kwana su sake wuni su kwana ba tare da sun yi a cikin 24 hours ɗin ba tare da sun yi aiki watakila awa uku ko na aljanna ba duka sauran ayoyin ayyukan duniya kawai suke su ci su sha su tarayya da iyali su zauna zaman fira su kashe wando su yi bacci su tashi su sake farkawa su kwanta su tashi haka ɗan adam yake ta wannan a wasa da lokacin ba tare da ya ɗauki lokacin shi da muhimmanci saboda cewa wato aiki ne a kansa na neman aljanna ba wannan ruwa imam mutum zaro tutur ya ce ingantacciya babu malam ya ce babu tahajiti tahajitin nari wa janna ko tahajitin jannatu wa nar tahajat fi'li ne babun tahajatil jannatu wa nar wuta da aljanna suna tattaunawa suna musayar yawu an abu hurairata riwayar bukhari da muslim ce daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce tahajjatul jannatu wan nar aljanna da wuta sun yi wa juna tattaunawa wa qalatin naru sai wuta ta ce ufirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina Allah ya zaɓe ni ya sanya ni ni ne makomin masu girman kai da wanda suke da ɗagawa wanda suke suke kin gaskiya wa qalatul jannatu janna aljanna take cewa mali la yadkhuluni ni ko ina ruwa na babu mai shiga na ila du'afa'un nasi wa saqatuhum sai masu rauni a cikin mutane wa saqatuhum da waɗanda suke wulakantafi a idan mutane wato wanda mutane suke wulakanta su wanda ake ganin su ba kowace ba a bakin kuma suke ba ni kuma su ne masu shiga na قال الله تبارك وتعالى للجنة suna wannan tattaunawar sai Allah ya ce wa aljanna anti rahmati ke na tanaje ki ne yake aljanna a matsayin rahamata arhamu biki man asha'u min ibadi na tanaje ki don ki zama rahama ga waɗanda na ga daman ne musu rahama cikin bayina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ci gaba da cewa wa qala lin nari sai Allah ya ce ma wuta innama anti azabi ke kuma azaba ta ce u'azzibu biki man asha'u min ibadi na tanade ki dan azabtar da waɗanda na so cikin bayina wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha kuma kowace a cikin ku na tara dan mata bayi waɗanda sai na cika ta da su fala tamtali'u fa amman naru Allah ya ce amma ita wuta ko kuma zalla sallallahu alaihi ya ce amma kuma ita wuta fala tamtadu ba za ka cika ba sam hatta ya ba a rijilahu har sai Allah ya sa kafarsa fata kulu sai ta ta dinga cewa kafin kafin kafin wato ta dinga kakakakakaka tana tana tana jin nauyin ainihin wato Allah fa hunalika tamtadu a lokacin da ta cika wa yuzwa ba'daha ila ba'd sai kuma ta nan da nan ta karance ta koma ta makale da junanta wala yuzlimu Allahu min khalqihi ahadan Allah ba zai cuci wani cikin bayinsa ba wa amma aljannatu ta ku aljanna inna Allah azza wa jalla yunshi'u laha khalqan sai Allah ya sake halittar wasu halittu wato fadin aljanna bayan an gama shigar da duk yan aljanna sun gama shiga sai zama kuma yanzu akwai sauran empty spaces akwai wuri mai yawa inda babu kowa to Allah cikin ni'imarsa da rahamarsa sai sake su halitta wasu halittu ko sai zuba su a cikin aljanna su cika aljanna sai da daga daga cikin cikan ni'ima ya zama ɗan aljanna suna rayuwa cikin mutane ba ni'ima bane a ce gidanka kai kadai ne a dokar daji ko a wata unguwa inda babu kowa to ita ko wuta saboda adalcin Allah ba zai halicci wasu halittu na daban wanda ba su yi laifi ba ya zuba su da haka sai Allah ya mata wannan hukuncin da zai sa faɗinta ya ragu game da wannan maganar a a Allah ya saka kafarsa a ciki ahli suna wani jama'a haka suke karantawa su fassara ba ragi ba ƙari ba za a siffanta a ce kamar kafar wani ba ko ba za a kore ko a yi ta'awili ba kamar da ibn Hajar yake ambata a cikin Fathul Bari mujallad na 8 yake cewa wa ikhtilifa fil muradi bihaza malamai sun yi saɓani game da ma'anar wannan wajen sai ce faɗariƙu salafi amma hanyar magabata mashhuratun sharar ya ce gadi mai karatu duk mai karatu ya san mai tafarkin magabata game da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke zuwa da magana akan ainihin wato a hadisu sifatul khabariya da ayoyin yace wa a fi haza wa ghairi wa huwa hanyar magabata din shi ne an tumarra a gudanar da waɗannan a shi a gudanar da waɗannan ayoyi da hadisai ya ce kama ja'at kamar yadda suka zo kar kai ƙoƙarin sai ka fassara su ko sai ka karkatar da ma'anarsu ya ce wala yuta arabu da ta'awilaha kada a ce dole sai an murɗe su dan na ata istihalata ma yuhimun naqs za mu ƙudurta cewa ba ma ƙudurta wani abu da zai nuna cewa an naƙasa siffa Allah. Ya ce, to sai ci gaba da kawo bayan ya kawo wannan fassara mafi inganci, sai kuma ya kawo wasu fassarar da wasu malamai suka yi, kamar fassara al-Imam Ibn Hibbana a cikin littafin sa da yake cewa ma'anarsa kamar kadam da aka ce ko rijin ana nufin wato mawdu'un ne, mawdu'ul kadam kamar yadda Allah yake cewa a anna lahum qadama sidqin ay mawdi'u qadama sidqin wasu ma suka ce a wai alqadam suna ne na wata halitta da za a dauka a zuba a cikin abin nan a cikin jahannama da sauran dai manzon da malamai suke waɗanda duka tawilori ne tsayawa akan fassarar magabata na ƙwarai shi ya fi dacewa a malai sake cewa babu ammatu ahlul jannati wa ammatu ahlul nar babu da ke bayani akan suwaye mafi yawan yan wuta kuma suwaye mafi yawan yan aljanna an usama radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga sayyidina usama ta dan zaid Allah ya kara masa yadda yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabi yace qumtu ala babil janna na tsaya a ƙofar aljanna fakana ammatu man da kala hal masaki sai na ga mafi yawan waɗanda suka shiga aljanna talakawa ne marasa abin hannu wa ashabul jaddi mahbusuna a lokacin da talakawan nan suke shiga mawadata su kuma an turke su an dakatar da su ana ta musu lissafi ghayra anna ashaban nari kad umira bihim ila nar a lokacin kuma ɗan wuta su an riga ma an gama kora su sun tafi wuta Allah ka tsira mu daga wuta annabi ce kuntu ala babin nari sannan na tsaya a kofar wuta dan za ammatu man da khala hannisau sai na ga mafi yawan wanda suka shiga wuta mata ne wannan hadisi malamai sun mai sharhi da yawa a shi ma hadisi ne na bukhari da muslim ga wani nan za mu karanta dan uwansa bari mu karanta sai mu wuce aliki akan wannan kabiya shine ya aike cewa wani Imran ibn Husayn radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yace ittala'atu fil janna fara'aytu akthar ahliha al fuqara an leƙa da ni na ga aljanna naga mafi yawan yan aljanna talakawa ne wa tsalatu fin nari fara'aitu akthar alihan nisa na kuma shiga gidan wuta naga mafi yawan wato yan wuta mata ne wannan hadisi ta fuskar batu game da talakawa malamai suka ce wannan ba yana nuna wai a wani abu bane sai dan kasancewar dama a duniya talakawa sun fi masu kudi yawa ko ba haka bane saboda haka babu mamaki dan percentage din su ya fi yawa a aljanna talakawa da masu kalin manzo Allah sai Islam sun fi yawa saboda haka babu mamaki dan percentage din su ya fi yawa sannan kuma bai annabi ya ce masu kuɗi mahabusu na an dakatar da su saboda ko banki ka je yanzu misali kada ka je za ka biya kuɗin school fees dubu uku dubu biyar da kuma za ka karɓa a wuce amma wanda ya da kuɗi da yawa sai a ce shiga ball crew wani sai ya nuna a wajen a fito sallah azhar a koma a fito la'asar har sai mishi abinci rana a banki saboda kuɗin shi da yawa ka ga mahabusi ne shi ko kuma ka manta ma ka shiga banki saboda akwai lissafi da yawa a kansu na ɗaya kenan haka in mai kudi ya aikin kirki wani ba za shiga aljanna ba kuma za ku ba shigan buku talakawa na kudi da shi a sama ko mun gano yawa kamar da kuda wani muhimmin taro talakawa ba su fara zuwa ba da waɗanda ba su ne aka je wani taron ba amma sai rasa abinci abinci a wajen shi kuma yana na kujerar shi ma an manna sunan shi a wajen cewa reserve wurin fakin da motar shi ma reserve na ɗaya kenan na biyu saboda talakawa ba sa samun can ɗin yin babban saɓon Allah ya hana shiga aljanna. Wannan talaucin da Allah ya jarabce ka, to falala ce. Sai akwai saɓon Allah da kuɗi ake shi ba za ka yi shi ba ya fi ƙarfinka. Duk da kake so ka wani saɓon Allah yanzu ba za ka yi shi ba. Hatta shaye shaye yanzu in ba ka da kuɗi ba za ka yi sha ba saboda ababen shan masu tsada ne. Zina sai kana da kuɗi, caca sai kana da kuɗi, tafiya wata ƙasa ka je ka wata sharholiya sai kana da kuɗi biki ne wanda da ake a saban Allah sai da kuɗi talakawa duka sai kuna sai wannan saban mafi girman saban da zaka shine gulma wanda yanki ne ce kai tsaki ka sai ƙarya ne in shine bi da sakon da zaka yi kuma tunda baka da abin yi da an kira kana dole ka je kai to wannan yana taimaka maka ƙarfin sabo su yi ƙaranci a gare ka kuma kullum kana nan kana ta istighfari ko ba dan lahira ba kana yi saboda an ce wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaikum midrara kana nan ka ta azumi tun da alhamis ko ba dan lahira ba kana kan gifin da baka da abin da zaka ci to kaga wannan zai taimaka maka ka rage hanyoyin saban Allah kullum ka tashi da kana addu'a kana ba addu'a lahira kake ba kana dubo ta Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum shi ba mai kudi yanzu wani maganar da muke wallahi wani ko tola akan ba yana nan ana ta lissafi sai sun gama lissafi karfa ya ce ki ci mai ku tashi mu sallah nan da hada salloli yadda ba filata din nan ba haka ba su ci abinci rana ba haka ba su na dare ba haka ba su je su je gida ba su ra'i iyalan su ba kuma ya wuni yana ashar duk wanda yake riba shi ya kira shi yana zagaye kai da kai kuskure wajen rabi kai ma ya zage ka ta kai nan ya tara wa kanshi zunubai sannan kuma bai sadaka bai kyauta saboda wahalar da yake sha wajen neman kuɗi ya sa ya yi mugun sabo da kuɗi ba ya so ya rabu da su. Saraka duk wanda ya bara gani yake ba ka da hankali za ka ke bara kai da ka san mutuncin kuɗi wani. Saraka kaga shi kuma hanyoyin da za ta hana shi da ta Allah suna nan a buɗe gare shi. Shi za Allah yake cewa wala basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunzilu bi qadarin ma yasha. Saboda Allah yana son bayinsa su tsira da yawa so bai raba wa kowa ya bashi arziki ba. sai da an ba kowa arziki kowa ta dan sai dai ka duba ka je ka shiga cikin ausar cycle na mutanen da mafi yawan su suna da arziki ga irin barar da suke je ka Abuja ka gani ka je Abuja cikin wata mutanen da galibin su an tara masu samun kuɗi ne da yawa a wajen fere talakawa ina da cikin Abuja ne A ba Abuja gefe gefen nan ta talakawa ba ba ne H ba kaza akwai Abuja ko kuma Abuja waɗannan central district din nan su su su su ne sunan su musu da da da ne sunan babban anguwan nan mai kama yawa waɗannan anguwan nan wanda in za ka sai da masu ka rasa ba ba a yawo da kafa a cikin a cikin garin to irin wannan anguwanin da sai a zo masallacin anguwa da azumi ana nuna wanda za a ba sadaka ma a rasa zakafin da kai ana nuna wanda za a ba a rasa kafin layya a rasa wanda za a ba sai an shiga mota yau kai kilomita arba'in ake sanin da za a biya sai an taho ban su barzo ta unguwa kai da ma unguwa su wajen irin su gefe din nan da yanya da da da ne su nan su waɗannan kusa da leja din nan da kusa da nasarawa ko can ka kusa da da kogi sai an tafi can to irin waɗannan zaka ga mafi yawan abin da suke zaka ga sabo a cikin abin da suke mafi karancin saban da irin wani mutane suke shine wasa da sallah hagu sun wasa da sallah wasa da lahira ne saboda akwai ma baka jin kiran sallah ko kuma ana ma kiran sallah ba za su damu su je su yi ba ko kuma sai kai wannan limamin wannan nan sun damu mutane su saboda haka kuma su ne suke da kuɗin da mutum yanzu nan sai ya buga waya a haɗa mai visa da komai wani ya ɗauki matar da ba tashi ba ya tafi da ita wani gari dubai kai har makka ma su je su watanni suna sharholiyarsu sai ta mutu ta masu je su umara su dawo jidda su zaman su ba matan shi ba ce za a gan shi da ita sun yi visa kamar matan shi wani ya tafi Dubai wani ya tafi London wani ya tafi can a can zai je ma ya nema irin su ne suke tura yan su tafi kasashen waje su je babu ri'aya babu kulawa bayan Allah ya ce ko an fusa kun wa alaikum nara sai da kare mutuwa da kuɗi idan da Allah ne ya sa mishi kyakkyawan tunani Allah ya taimake shi yana da imani da nagarta ba yana da chances na saban Allah da yawa kuma shi ne ya ga damar yanzu ya zo ya tarar da filinka kawai ya fara gini baya da kayya kuma kuma a je kotu a aiki surutu da ƙarshe sai dai a ce to kawai ya taimaka maka dan wani abu ya fi ƙarfinka ba masu kurshi haka ba ya kwace gidanka ya kwace gonarka shi ne zai zai tarar da kai da budurarka tun shekara uku a university kawai ya zo rana ɗaya ya ga ta burge shi kawai ya aure ta dai ga Allah ya duk duk masu kurshi irin waɗannan abubuwa dan dan masu kuɗi shi ne zai iya zuwa misali ya je taka wanda mota kuma ya taka banza wani kawai ya ji labarin wani ya je gun budurar shi kawai zai buge shi da mota ko a mata aure mijin ya mata magana banza ta kwala mai kwalba a kaya faɗi ya mutu shi kenan ko magana ta mutu sai dai a yi ihu kwana zai a social media magana ta mutu sai ya sa da kuɗi kuɗi za su taimaka wa mutum biyan irin wannan abu mai kuɗi shi zai shiga takarar siyasa ana son shi ba a son shi dole ko ba zaɓe shi ba ya san da zai ci ya ci primaries ya ci ya ci primary election ya zo secondary election din ma biye da kuke ko ba ku so sai ya ci sai dai ku ta Allah isa ba ku san shi amma sai ya mulki kuwa me kudi sai wannan ba shi da ka ga masu kudin ka a kalla sa da chances da yawa na su yi sako shi sa to karshe sai ya zama sai an dakatar da su ko suna da imani sai an dakatar da su an yi lissafi kafin su wuce talaka ko zai ga lissafin shi bai da wani yawa saboda rayuwar shi a duniya wannan kuncin da ya shiga duka kafara ce ya fi samun kafara saboda yunwa da talauci da kuɗin ciwo da ya mai yawa da rigimar da suke da masu gidan haya da rigimar da yake da masu school fees da baji da ake bin shi kala daban-daban ya ci gurasa a can ya ci bashin masara ya ci bashin kayan sallah duk wanda bashin ya zama shi bala'i ya gudu nan ya gudu can duk jarabawa ce sai da kafin ya je lahira ya riga an gama busan mai da zunuban shi sun karkade kamar busasshiyar busasshen ganye suna ka sai a ga lissafin shi kaɗan ne shi za su fi saurin wucewa saurin wucewa idan muka fi tsaya yanzu a fasin da suka zo ko jirgi ya sauka wanda zai da zaka sai iya tara ta shi da ya ga ta zaka su kata biya zai amma kai ne kaya fa dole ka nemi mai wheelbarrow ka nemi mai kurkura ka zo kai clearance a gurin custom sai sai dai ba ka ba wajen ba sai an caji to kamar haka ne tsara kada talaka kawai ce a tun da shi talaka ne zai zaura kawai ya runguma min shi ya ga na sai kawai ko ko mai kudi lokaci shi ko tun da mai kudi ne Allah ya riga ya tsine ne a shi ma yake da jaldan ko yayi aikin da yake akan shi qul imanu fasara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minin sai sai bangare na biyu bangaren mata a wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata da yawa wuta sai aka samu wata mata ta miƙe ta ce ya manzo Allah me yasa ka ce haka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ya bata bayani ce saboda yawai tabbatul ce ma abokin zama da kuke. Namiji na iya miki alkhairi shekara da shekaru wata rana sai ya samu wani kuskure kwaya daya ki sai ki rufe idan ki kawai ki ce ban taba ganin alkhairin ka ba. Wannan yana nuna yana nuna bala'in da ke cikin butulci ko namiji ne yayi zai ya kai shi ga wannan matsala. Butulcewa wanda ya taimake ka iyayenka yayyinka ƴan uwanka abokanka makwabtanka da duk wanda ta maka wani aikin alkhairi ya taimaka maka a san da kake bukata ya baka bashi ko ya ciyar da kai daga yunwar da kake ji ko ya taimaki wani naka ko ya yafe maka wani bashin da yake binka ko ya faɗi kalma mai daɗi don ka ji daɗi ko ya shaide ka akan wani aikin alkhairi duk wani ma'ruf to ana so ya zama ka zama ɗan alheri wanda ya san alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin sifofin shi shahararru akwai mai da alkhairi shi sa yake girmama Khadija radiyallahu anha har bayan rasuwarta yana ambatanta yana mutunta danginta da yan uwanta saboda alkhairin da masa sai yake yake yake girmama alkhairin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu har da sai yake cewa Abubakar ya fiye mini kowa a cikin Allah ya aiko ni kuka ce ko ƙaryata ni gaskata ni bayan sun dinga fa daga bayan sun gaskata amma yana recognizing yana appreciating wannan gasgatawar na sai na bakar tun farko to haka ake so musulmi ya zama da mutunta wanda ya mishi alkhairi mazan mu da matan mu sai da su mata a keɓance sun shahara da wannan a cikin ɗabi'arsu sai ta mace tana hukunci ne kawai da abin da ya faru yanzu yanzu baka cika kallon baya wajen yin hukunci ba za ka yi ka manta da duk alherin da ke baya kamar yadda ke manta duk sharrin da ke baya zama hukunci da wani alkhairi daga mata yanzu nan ko mun gane ko ba kakka ce kana yi maka wannan hukuncin ko babarka ko kanwarka ko makwabciyarka ko surukarka duk mata suna da tarayya a gurin irin wannan tunanin to wannan yana kai mutane wuta su ba mata me yasa saboda asalin sun bi maza yawa ko mun gane sun bi maza yawa tunda aka yi duniya halittun da Allah yake yi mata sun fa halittun da Allah yake yi maza yawa shi yasa fahimta sun ga anan shi ma zai yawa sai da kala yanzu kowa a cikin mai tuna yawan matan da suke karkashin ka sun fi ganin da suke karkashin ka yawa ko da matar ka ɗaya ta gida yanka mata akwai yanka mata akwai kanwar ka akwai wata kanwar babar ka duk suna jiran ka ne duk wanda kake taimaka musu za ga mata ne kuma dukkanin su suna jiran wani namiji ya taimaka musu ne to saboda yawan su din nan wannan shi zai ba da dama sai su yawa a wajen duk da in ka kwatanta da yadda muke rayuwa me yasa yanzu idan an zo an yi siyasa muke fin yankin kudu ƙuri'a. Duk da fara da ba mu kai su damuwa da siyasa ba. Ma'ana fasantar ɗin da muke fita mu yi zaɓen, ai bai kai ya kawo ba. Amma saboda asalin mun fi a hakan sai kuma fi sai mu rinjaye su. A hakan sai mu rinjaye yanzu wani kasar ta wuce inda ba da Allah ce mutumin da yawan ba da damu ba su haka ba ko? Saboda misali yadda aka raba ƙuri'un nan. To amma yawa ɗin shi yasa sai wannan density din a population sai ya taimaka mana wajen samun mana mafita a kawuwa da yawa. To shi ne shi ma wannan yawan mata da yawan masu wannan ɗabi'a a cikinsu zai taimaka musu wajen wato su samu wannan matsalar. Ibn Abirin Adam sai yake cewa wannan yana nuni zuwa ga lallai akwai kwaɗantarwa game da a karantar da mata addini. Ce saboda babu abin da ke sita hankalin iyama ce har namiji ma kamar ta san addini ita san addini ta san wannan hadisin da ire-iren shi za ta iya bakinta sai ta rage wannan in ga in lafiya miji rashin darajar nan ta tuna kai wannan fa na iya kai rubuta da zai ta shi ta shiru ta tsira saboda ka wajibi ne a cikin kantar da mata ƴaƴanka mata da ƙannanka da almajiranka mata da wanda suke farin ɗinka mata a facebook ka dinga musu wazi ka dinga tuna musu ko ce ta aure ta girmama miji wannan kamfen da ake na raina maza billahi lazi bala'i kamfen da ake ta yanzu a duniya cewa a raina maza ai kafara da kafara da maza babu abin da zai zawa ya mace illa bala'i Allah ka tsare malam sake cewa an iya ibn himar al mujashi'i anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala zata yawmin fi khutbati wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hudba yake cewa ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum yace ku saurara ubangiji na ya umarce ni na sanar da ku abin da ba ku sani ba mimma allamani yawmi hadha daga cikin ababen da Allah ya sanar ni a yau din nan daga ciki kullu malin nahaltahu abdan halal duk wani nahaltahu abdan halalan Allah ya ce in gaya muku duk wata dukiya da na baiwa wani bawa na ta halas wa inni wannan dukiya ce halas gare shi duk dukiyar da baka kai bawa na na baka ne halas gare ka wa inni khalaqtu ibadi hunafa kuma Allah ya ce in sanar sheku Allah ya ce na halicci bayina akan dabi'a lafiyayya kulluhum a kullahum gaba ɗayan su eh da bazali akan ibadi wa innahum amma fa su ba'un nawa atatuhum ash-shayatin bayan na halice su da lafiyar ɗabi'a a kwana a tashi sai shaidanu suka zo gare su fajitalathum an dinihim sai suka wawushe kafarsu suka kautar da su suka ainihin wato a canza su daga addininsu wa harramat alaihim ma ahallat lahum shaidanu suka haramta musu abinda na halatta musu irin wannan abin da suke su haramta raƙumi nau'i kaza su haramta nau'in dabba kaza annabi ya ce Allah ya ce wa abartuhum an wa amaratuhum an yushriku bi sai kuma shaidanu suka umarci bayina suka dinga mini shirka malam unzil bi sultana abinda ba saukar da hujja akan yi ba wa inna Allah nazara ila ahli al-ardi kuma Allah ya kalli gaba ɗaya mutanen da ke cikin duniya famaqatahum sai Allah ya fushi da su wannan kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan arabahum wa ajamahum larabawansu da bebayinsu illa baqaya min ahli al-kitabi in banda wanda suka saura ɗan kaɗan daga cikin ahlul kitabi wanda suka saura akan addinin gaskiya wa qala sai annabi ce Allah ya ce innama ba'astuka li abtalika wa abtaliya bika ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka sani na aiko ka ne dan na jarabce ka shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aikin da aka mishi shine jarabawa da Allah ya mishi kuma ya ci jarabawa sannan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi kuma dan na jarabci bayina da kai na ga wane ne zai imani ya tsira wane ne zai imani ba ne maganin sa ya anzalta alayka kitaban kuma na saukan maka da wani irin littafi mai daraja la yabsuluhu al-ma'u wanda ruwa baya goge shi me ma'anar ruwa baya goge alqur'ani malamai suka ce yana nuni zuwa ga cewa wanda ya haddace a cikin zuciyarsa da Qur'anin ya zauna jam yana da da abin da yake cikin zuciya da a tsoratarwa ya sila ne wasu zai suka ce ma'anar shi ana nufin zai wanzu har ƙarshen duniya shi ne ma'anar ruwa baya wanke shi domin duk abin da ruwa zai wanke ta za a nemi shi a rasa amma shi Qur'ani yana na ƙarshen duniya sanda Allah zai umarce shi da a ɗauke shi daga duniya yace taqra'uhu na'iman wa yatazana zaka dinga karanta shi cikin bacci da kuma idan ka a farke wannan kuma ishara zuwa ga za wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi wani wahayi cikin bacci wani wahayi kuma cikin ido bude yanzu suka ce a ana nufin yiwuwar ka karanta shi ko kana kwance ka karanta shi kuma ko kana tsaye ko kana zaune wani suka ce a daga cikin yanzu alqur'ani akwai ƙwararru gwanaye a cikin alkurani wanda yana cikin muraja'a idan bacci ya kwashe shi to zuciya ta ci gaba da karantawa shine ya qara'uhu na'iman da haka yana karkawa ko sai aji ya ci gaba daga inda ya tsaya a cikin baccin akwai idan qur'ani ya riga ya jikin ya jinin jikin da jinin jikin mutum da da da da, da tsokarsa to yakan da mishi haka kamar da kasan misali yanzu babu babu wata garko gwagwarmaya da za a yi a ce ka manta Hausa idan ka je ka zauna a ƙasashen turawa ko ka yi rashin lafiya ko ka shiga koma don ka farka za ka kana jin hausa alimamin ƙwawarsu ya taɓa rashin lafiya shekara wajen biyu sai an kwantar sai an tayar amma ran da ya warke yana warkewa kuma ta tilawa shi yana nan zam ya yi kamar shekara biyu da samanin yin tirawa amma da ya warke sai aka ji ta zam ana samun mutane irin haka to wasu suka ce ishara ne zuwa ga wannan mu'jizar saboda qur'ani ga gargasan masu gasa ne wa inna allaha amarani an uharrika quraishan nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya mun umarni yace in kona quraishawa in kunna musu gobara fa qultu rabb sai nace ya Allah ubangiji idan yasna ra'asi in ne musu haka su kuma za su za su fada fatar kai da kenan فيدعوه خبزة سفتا من كي سواء أبدني سيدما كمروة دراسة جاتنا أو أبيتا قال سأل الله يتمشي استخرجهم كما استخرجوك وكفدى سدق الجريس كما يدسك فداك وابزهم نغزك نغزك فيا كاسو za mu taimaka maka wajen yaƙarsu wa anfiq fasayunfiqu alayka kuma ka ciyar kai ma da sannu za a ciyar da kai yab'ath janshan ka aika da runduna nab'ath khamsatan mithlahu za mu aiko da mala'iku minti biyar na wannan runduna wa qatil biman ata'aka man asaka kai amfani da waɗanda suka yi maka da'a suka yi imani ka yaƙi wanda suka kafirci duk wannan kaga hadisin duk wannan bangaren shi baya cikin baro ga iya asalin abin da shafi baro wato magana akan wutar aljanna kana sai ce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahlul jannati thalathatu dan aljanna mutane ne nau'i uku daga cikin su akwai musul tanin muqsitun shugaba wanda Allah ya bashi sarauta ya bashi ikon fada aji ya bashi ikon zartarwa muqsitun amma ne adalci inda yake al'umma shi adalci to abin da ya shafa hakokin su yana ba su yana kyauta musu baya fitar su baya zaluntar su wa mutasaddiqun nabi kuma a muda a shirye wannan farkon ku afwan mutasaddiqun sannan mai yin sadaka bayan ya ba su haƙoƙin su kuma ya ƙara da palliative kenan ko idan ya yi sadaka murfaqun wanda Allah ya ba shi dace yake aikin alkhairi Allah ya taimake shi akan shugabancin yana amfani da shugabanci yana aikin alkhairi wannan shine nau'in farko na yan aljanna shugaba mai adalci mutumin kirki mai tausayi mai kyauta wanda Allah ya agaje shi akan shugabanci shi na biyu wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli bi qurba wa muslimun wa muslimin na biyu kuma mutumin da yake mai tausayi mai saukin hali mai lausassan zuciya wanda yake tausaya wa duk wani makusancin shi da duk wani musulmi akan sana'ar shi akan zamantakewa akan aure akan ciniki akan makwabtaka akan duk wani abu da ya haɗa shi da wani musulmi ko wani makusanci za ka tarar da shi mai tausayi mai halin kirki wanda ba shi da rashin mutunci ba shi da izza bai da galatsi ba mamugunci ba mai tausayi zuciyar shi akwai rahama a cikinta yana mu'amalantar mutanen da suke hulɗa da shi cikin tausayi abokan zaman shi abokan kasuwanci shi abokan hulɗar shi ƴan anguwarsu waɗanda yake sama da su waɗanda suka taimaka mishi waɗanda suke aiki ƙarƙashinsa kaga wannan ko me kake yi zaka iya samun wannan sifa shine nau'i na biyu kenan na yan aljanna na uku annabi ya ce wa atifun muta'affifun zu iyalin iza nabi yake cewa laqad utitu jawami al-kalim na kuma nabi yake cewa afifun da kamamman mutum wanda baya fitar kowa baya cin haramun din kowa bai zagin kowa bai aibata kowa bai shiga cikin haƙƙi ko mutuncin kowa muta'affifun wanda yake dagewa wajen kamewar ko da ga abin da zai ɗauka ya zalunci ya cuta ya ci haram amma zai takura kan shi kan yayi zo iyalin kuma gashi Allah ya jarci shi da iyalai ba zai ci haram don ya ci da iyalan shi ba zai ɗauko haram don ya zo ya ba su ba ya haƙura da talauci ya haƙura da kaɗan ya haƙura da jarabawa da Allah ya mishi in ya samu ya ba su in bai samu ba ya ce kowa guri a nan ma mutane da yawa su shiga waɗanda suka haƙura suka haƙura da abin da Allah ya ba su nau'i na biyu na ɗaya kenan ko to kaji nau'i na mutane su shiga aljanna وقال النبي يقول آل النار خمسة إن تكون كلا جرمي سوى يسوى من قال صلى الله عليه وسلم النبي يقول الضعيف الذي لا زبر له من روني أما النبي ده هنكد روني إيمان روني إلمي روني تتلن أرزكي روني تدعى أجي أما كوبا يده هنكد يجيز أيا أديجي إن الله يقولش yana sharɗe ya kanshi abin da ya fi ƙarfin shi ya ci bashi ya ci mutunci, ya yi ƙarya, ya yi ha'inci, ya ci amana, ya ci haram, wannan yana cikin rashin hankali, la zabara la, baya auna me zai aikata, na ɗaya ke Allazina hum fikum taba'an la yatbi'una ahlan wala malan yace su ne waɗanda a cikinku su mabiya ne la yatbi'una la yatba'una ahlan wala malan amma kuma wato ba sa bin dukiya ko mutanen gidansu wato ba sa neman alkhairi na dukiyarsu ko alkhairi game da iyalansu kawai mara hankali ne shi ya ya shiga cikin halin a rashin mutunci da rashin daraja na ɗaya kenan ko wal kha'in na biyu sai mahaici allazi la yakhfa lahu tama'un wanda baya koyi kwadayinsa akan ha'inci tun hulɗar da aka yi da shi sai ya ha'inci mutane akan rabon wani alheri da aka raba ni akan wata sana'a ne noma ka bashi tela ne kwatar kashi ka bashi a gidanka noma zai maka a gonarka gini ka basu ma'aikata ne kayan aikin yarka da za a yi mata na gado ka bashi sai makwabtaka kuke da shi ka yi tafiya ka bar iyalanka ne malamin makaranta ne shi kowaye duk abin da ake yi da shi sai ya ha'inci wa in daqqa ko da ɗan ƙanƙanin abu ya samu illa khanahu sai ya yanci mutane a kai duk yadda zai ya yanci sai ya yi duk yadda haƙƙin mutane zai kawo mishi sai ya zalunce su to wannan ma dan wuta ne na yaku wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika da mutumin da safiya da yamma ka amince da shi babu abin da yake maka sai yaudarar ka game da iyalanka da dukiyarka ka ɗauko shi kasa cikin iyalanka ko ka ɗauki iyalanka ka kai shi ka ce koya musu sana'a ko koya musu karatu ko ko rike maka amanar su amma yana ha'inta ka bin abin da ya kamata ko ka sa shi a cikin dukiyarka aikin shi kenan ha'inci ka ba shi dukiyar jama'a ko ta al'umma aikin shi kenan ha'inci wannan shi ne dan dan mutara uku wa zakara dhikra aw al-kadhiba mira yake cewa sai kuma annabi ya ambaci ko dai rewa ko kuma ƙarya ɗayan biyun nan yace dukan su ma ya mutu ne washimtiran fahash na biyar kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum ne mummunan hali shine ashimtir wanda bai san mutuncin mutane ba wanda baya daraja ta kowa eh washimdir yo washimdir na ya ambaci wanda yake bai san mutuncin kowa ba kowa bai isa ba ba yi da daraja a idan mutane mutane ba su daraja a idan shi alfahash mai sakin baki shi ne nau'in ɗan wuta na biyar kaji na farko mutum mai rauni amma mara hankali wanda zai bin abubuwa a hankali na biyu maha'inci akan duk wani abu da aka hulɗa ake hulɗa da shi ko mun karanci sai ya inci na uku mutumin da ke cin amanar da aka bashi ba dare ba rana na hudu shi ne mutumin da ya kasance wato ko dai matsaraci ko marayaci na biyar shi ne mai mummunan hali waɗannan suna cikin ‘yan wuta abin da ake so shi ne su mutum ya kalli halayensa na aljanna ya yi ƙoƙari ya koyi da su iya iyawarsa waɗannan halaye na ‘yan wuta kuma sai ka ƙoƙari ka duba ka ga idan a ciki dukkaninsu ba ka yi babu shakka Allah yana ƙaunarka kuma ka dace sai ka gode wa Allah da aikinka da bakinka da kuma ci gaba da dacewa da waɗannan aikin alkhairi idan kuma Allah ya zarce ka da wasu halaye a ciki inda da sauran rayuwarka har yanzu kana da chance na tuba sai ka tuba tawbatan nasuha ka bi Allah kai ta istighfari kai ta sadaka kai ta azumi da neman Allah ya gafarta maka ababen da kai a baya tarkatarkar da kai wa zada fi riwayatin wa inna Allah auha ilayya an tawadu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya mun wahayi cewa ku dinga yin tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahad aw yajin ba wanda yake wani kuri wala yabgi ahadun ala ahad kuma kada wani ya dinga yawan ta'addanci bar mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi babu babun fi la'inil jannati wa azabin nari sallallahu wa sallama ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله